ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya kara hada mu a daidai wannan rana mai albarka a ranar Lahadi 19 ga watan Rabi'ul Awwal shekara ta 1446 wanda ya daidai da 22 ga watan Septemba 2024 miladiya a wannan majalisi na mai albarka na mako mako da muke karatu cikin mukaddima na malam Mirsala mukaddima da malam yake mai domin ya bayani kan aqidan annabi da sahabbai da wanda suka bi su da kyautatawa insha Allah wata satika kadan za mu gargade littafi malam yake cewa wa ta'atu li a'immatil muslimina min wulati umurihim wa ulama'ihim واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم وترك المراء والجدال في الدين وترك ما أحدثه المحدثون wannan wasu abubuwa ne masu mahimmanci malam ya karkare wannan mukaddima mai albarka da ita malam ce wa ta'atu li aimatul muslimina da'a ga shugabannin musulmai min wulati umurihim na jagororin su bangaren wato siyasa wa ulama'i da kuma jagoransu bangaren ilimi wattiba'i salafin salih kuma daga cikin abinda ahli sunna suke yi shine suna bin magabata na gari waqtifa'u atharin kuma suna bin sawayensu wal istighfar lahum kuma suna yi magabata na gari istighfari suna neman musu gafara wa tarkul mira'i wal jidal fi din kuma suna barin musu mara amfani jayayya mara amfani a addini wa tarku ma ahdathahu al muflituna kuma suna barin dukkan abin da masu kage-kage masu wato bidiyoyi suka karo a cikin addini suka kago a cikin addini a yau insha Allah abin da zamu tattauna shine wannan gaba da malam yace wa ta'atu li a'immatil muslimina da'a ga shugabannin musulmai min wulati umurihim na wato shugabanni ta bangaren siyasa wa ulama'in da kuma shugabanni ta bangaren ilimi malamai za mu ja numfashi a wurin nan sosai saboda yanayin yadda mu a wannan karni muka tsinci kanmu na wato ikhtilafi da muka samu kanmu mun samu rudewa sosai a kwakwalwar mu ta fuskar ya za mu mu'amala da shugabanni ya kuma za mu mu'amala da malamai dama mu dai a nan kasan wa'anda suka ɗan yi ragowa ana ganin su da wata kima kima su ne malamai amma kun ga irin abin da ya faru a kwanakin nan zanga-zanga yadda abin ya bar baya da kura malaman ma yanzu suna wato suna neman su su tsira ne da gafiya ta zai da bakinta sadaka dole za mu shiga cikin waɗannan abubuwan mutane su samu ne a kidan ahalus sunna a wannan babu wannan mana ya kawo shi ya ga maka a kidan ahalus sunna ne in kuma ba ahalus sunna kake ba kaza wannan kaza sun fiye zaba amma ba magana ce wata yau ni ba ka fahimta ta ba ko na tafi ta'a da bukadiya ina da yanci albakcin baki ina da yanci in ga abin da na ga dama wani duk ba magana ake ba ana magana ahlus sunna kai ahlus sunna ne ko ba kai ahlus sunna bane wannan shine ake magana a wannan babi da malai ya kawo in kan ruwa wannan ba wai babi na fiqh ba babi yana aqida na musulunci amma ka kawo wannan matsalar matsalar saboda ka fahimci girman sha'aninta kuma abin da zai ƙara samu ja numfashi a wannan wajen a saboda ita kanta yanayin wato malanta da shugabanci yadda aka tsinci kai akwai wanda suka shiga cikin shugabanci abin da ya kamata su yi ba haka suke yin ba ta yanayin rigar da ya kamata sa ba irin wannan rigar suka suke sa ba ba sun je ne saboda su yi kuɗi watakila sun je ne saboda su sami wasu alfarma amma ba su je ne saboda su su yi ma jama'a hidima ba to kaga tun daga na aka samu matsala kamar yadda su ma ne bangaren malanta an sami matsaloli a burjik tun da kan shi kasa neman ilimin an samu almuta alimuna wanda ba ilimin suke nema ba amma kuma sun zama suke darewa gaban talabijin a rika ganin su suna daukan dauka suna ba da fatawoyi manya-manya wanda ko maliku na nan sai ya tsaya ya tattauna wannan matsalar tukuna to wannan insha Allah idan aka dan bi mu hankali za a ga yanayin da za a fayyace tsakanin su wane ne hakikani suka yanci shugabanci kuma su waye hakikani suka yanci malanta kuma su waye ya kamata a musu da'a kuma kai wajibin ka matsayin ka na gama gari da ni da kai in ba da suka bada fatawa ko da sun yi kuskure tunda ba masu mai ne ba me ya wajibin ka ta yaya za ka yi mu'amala da waɗannan manya-manyan a wato rukunai guda biyu da su ne ake samun al'umma rayuwa al'umma ta ci gaba dan ba zai ka rayu babu abin nan guda biyu rayuwa babu shugabanni ba zai yi ba rayuwa kuma babu kuma malami to kaga ana son a rayuwa ce kawai ta yan duniya kuma ba rayuwar da za a wanye a nan a wanye a can ba malai kara yace wa ta'atu li a'immatil muslimin a ga shugabannin musulmai min wulati umurihim tun daga wato shugabannin su na siyasa wa ulama'ihim da kuma malaman su wannan kai tsaye malam ya dauko shi ne a ayan qur'ani sautin nisa'i ya ayyuhal ladina amanu atiiu allaha wa atiiu ar-rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila allahi wa rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila Allah ta'ala yake cewa atiiu allaha ya ayyuhal ladina amanu ya kuma suka imani ka ga nan an kira ka da sunan wanda suka yi imani in kana cikin mummune to ka shiga in ba ka ciki to ka kawo na wata magana ce daban ce ya ku wanda suka yi imani atiyu Allah ku yi Allah da'a wa atiyu rasulahu ku yi manzo Allah da'a wa ulil amri minkum kuma ku yi ma abota umari a cikin ku ma abota al'amari a cikin ku da'a kuma fa in tana za'atun fi shay'in idan kuka yi wato sabani a wani abu farduhu ila Allah wa rasulihi kuma ne shi zuwa ga Allah da manzon shi in kun tu'minu billahi wal yawmil akhir Allah ta'ala sai karan magana da imani a nan in dai daga sai kun imani da Allah da ranar karshe zalika khairun wa ahsan ta'wila anan ka ga idan ka lura an yi maganar wato imani aka ce ai ma ai ma ai ma Allah ta'ala da'a an ce ai ma Allah ta'ala da'a aka ce ai ma Allah da'a amma su ma abota umarni tun daga shugabanni da kuma wato malamai su ba a sace maimaita abi'u ba saboda da'a da ake wa malamai da kuma da'a da ake wa shugabanni yana bin da'a da ake maza Allah ne wato duk wanda ya ma shugabanni ko malamai da'a to da to da da'a yake ma maza Allah wanda kuma ya saba ma waɗannan mutane to kuma maza Allah yake saba yake saba ma a gami da nan wa ulul amri nan ma Allah ta'ala yake cewa ulul amri minkum da ma abuta al'amari a cikin ku suwaye ba abuta al'amari shine malam nan malam ya maka fasar da guda biyu duka ya dauka yace da min wulati umur min wulati umur min wulati umurihim wa ulama'ihi daga shi wanda suka dauki gabarin mulkin siyasa da kuma wanda suka dauki gabarin jagoranci da bangaren ilimi wannan malamai ne suka sabani akan wannan wannan aya suwaye suka mutancin ta su shiga malamai ko masu mulki ko duka biyu malamai ko masu mulki ko duka biyu wasu malamai suka ce a ana magana malamai a nan malamai su za su shiga wannan ulul azmi farko da masu mulki ne su shigo daga baya wasu kuma suka ce a farko da su shiga su ne wato shugabanni duk malamai magabata sun faɗa haka imamu ibn jarir al-qabari da ibn abi hasim razi da abubakar al-ajurri da wasu su ma sun fitar ta hanyar abdullahi ibn muhammad ibn aqil ibn abi talib daga jabir ibn abdullahi jabir yana fassara wannan aya sai ya ce ulul fiqhi wal khairi su ne ma'abota alkhairi kuma ma'abota fahimtar addini su ne ulul aure a nan wani da wannan isnadi akwai dan rauni amma dai abdullahi bin muhammad ibn aqil wa saduq ne fi nafsihi illa inna fihi da'f saboda haka wato za a yi isi idaci da shi wanda kaga a wani tabi dan abdullahi abin da yake nunawa shine wanda su fara shiga su ne malamai eh kaga ulul amri mu yadda muka saba musa farko musa shugabanni to su wasu daga cikin makabata suna sa malamai da farko a ciki ba wai masu mulki ba haka zalika ali ibn abi talha al-walidi yake ruwaitowa da sanadin sa zuwa ga abdullahi dan abbas kamar yadda cikin tafsirin qabari da kuma ibn abi hatim a cikin tafsirin sa shi ma daga abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas yake tafsira wani aya ce ya'ni ahlul fiqh wa din qul al-amr aka faɗa yana magana ma abota fiqh ma abota addini wa ahli wa ya'ni ahlul fiqh wa din wa ahli ta'atillahi kuma abota yi ma Allah da'a alladhina yu'allimuna an-nasa ma'ani dinahum wanda suke koya wa mutane addini wa ya'muruna bil ma'ruf kuma suke umarni da kyakkyawa wa yanhauna 'anil munkar kuma suke hani daga mummuna fa awjaba Allah ta'atahu 'ala al-ibadi sai Allah ya wajabta ai musu da'a ga bayi kaga yadda wato mu'amalar tun daga nan ne Allah ya kulla mu'amalar tsakanin malamai da kuma gabagarin mutane ba ma gabagar ba har shugabannin ba wajibi ne yayin da malami ya faɗin magana da umarnin ubangiji to a saurare shi shine abdullahi da mutum fa awjaba Allahu ta'atahu ma'al al-ibadi Allah sai ya wajabta yi ma waɗannan malamai da'a a kan wato ya aza shi akan wato bayi baki daya irin wannan kuma wato irin wannan aka rawaito daga mujahid ibn jabal lai ibn abi sulaim da abdullahi ibn abi najib suna rawaitowa daga mujahid yana fasara wannan aya ce ulul ilmi wal fiqh sune ma abuta ilimi ma abuta fiqh wannan shine fasarar da yawa daga cikin malamai hasan al-basri shi kamar da ma'amar yake hikatuwa daga wajensa wannan shine wato fasarar ibrahim ibn zaid an-nakhai wannan kuma shi tafsirin abu al-aliya ar-rayahi shi tafsirin bakar ibn abdullahi al-muzani wajen malaman suna fassara cewa ulul amri anan ana magana malamai su za su shiga farko tukuna kafin wani ya shiga suna sa malamai farko a wannan ayan saboda Allah ta'ala a can wani a can gaba a dai sauki misali da da yake magana a ya kara magana ul amri sai ya magana malamai Allah ta'ala ya tawo idza ja'a amrun min al-amni aw al-khawfi adaa'u bi wa law radduhu ila ila rasul wa ila ul amri minhu la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhu Allah ta'ala yake cewa idan aka zo da wani lamari na wato abin da zai zama akwai abinci ko tsoro wani abin da zai iya jawo hargitsi a ƙasa sai jama'a su rinka yadawa wanda shi Allah ta nake cewa ba ba komai ne in ka ji zaka yada ba idan ka ji wani abu da zai kawo hargitsi walau radduhu ila rasuli da sun mai shi zuwa ga manzon Allah wa ila ulil amri minhu zuwa ga waɗanda suke da al'amari a wajen hannunsu wato malamai kenan idan ce la alimahu da sun sani kaga shi ba da zaki magana la alimahu alladhina yastanbiquna minhum da sun san da su waɗannan wanda aka kai musu wannan matsalar da sun san ta yadda za su fassara abu ta yadda za su yi istinbati istinbati ko wannan kamar da aka sani aikin malamai ne ba aikin ba aikin shugabanni ba dan su ne suke wato hada ayoyin qur'ani da hadisi su wato su bantaro me ta wanda ya dace me ya hukuncin Allah me ya hukuncin manzansa a abu kuma wannan babu wani wanda zai kama da su da malamai sai wanda yake shi ma ya sani ko da akwai wani mai mulki ba zai shiga wannan istinbatin na wannan ayan bare na biyun nan sai dai idan shi ma ya sani dan Allah ce la alima kullu bina yasbiqu lahu min idan mai mulki bai da ilimi kaga bai zama min ahlul ilmi ba saboda haka wato wannan shi yasa malamai suka shigar da da cewa ulul amri ana ana magana malamai sannan suka ce kuma saboda malamai su ne wajibi da duk wanda ke jin tsoron Allah ko mai mulki ne shi ne makoman su ne makoman shi sai ya koma wajen su sun ne ya fata ya ne ya fata wasu kuma ba zai musu ba zai karan tsaye a hukunci ba yayin da akwai malamai mutukar dai akwai malamai shi kuma ba malami bane to wajibi ya koma ga wannan malamai ya ji meye hukuncin Allah ta'ala a haka wannan fasara farko kenan wa ul amri minkum shi muka ce wannan shine malamai ko ga wannan shine magana su Abdullahi dan Abbas al-Hasan al-Basri Abu al-Aliya da sauransu da sauransu a wasu daga cikin malamai suka ce anan ul amri ana maganan al-umara wal hukama was salatin ana maganar wato shugabanni ne bangaren siyasa wanda suke riko da da tsumin ja a hannunsu da kuma da kuma wato hannu na karfi wanda in abu da ya dace za su iya wato tsabga mushi ta to wannan sune aka ce ulul amri anan a wannan shi ma akwai ruwaya ingantattu da suka zo daga sahabbai a haka akwai ruwaya da ibnu jarir da yake fitarwa da Abdurrahman ibn Abi Hatim razi ta hanyar Hajjaj ibn Muhammad al-Bisisi al-A'war daga Ya'la ibn Muslim al-Makki ibn Hurmus daga sa'id ibn jubair daga abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas yake cewa nazala fi abdullahi bin qubaqa id ba'athahu an-nabiy fi sariya wannan aya ta sauka ne a wato a gami da abdullahi bin qubaqa sahabban manzo Allah ne abdullahi bin qubaqa as-sahli wanda kikar da sira ya san shi manzo ya aike shi sariya wani aya ne da ba manzo Allah a ciki sai wannan aya ta sauko saboda ta nuna cewa ya kamata a mushi da'a to kaga wannan shugaba ne da bangaren siyasa ba shugaba ne da bangaren addini ba kuma wannan ake ruwatowa daga al'ama shi ke ruwatowa daga abu salih zakwan daga abu huraira abu da kita humul umara su ne shugabanni zai dubi da asilam wannan shi ne fasawar shi ba saboda haka ta hakikin da ya magana a wurin malamai shi ne wadda wannan magana guda yi babu sabani babu tun karo da juna su malamai su ne suke ga umarni a ba hannunsu da iliminsu ba da iko ba su kuma masu mulki su suke da wato iko ta bangaren wato iko ba ta bangaren ilimi ba eh kowa akwai abin da ubangiji ya bashi su malamai su ba su ne suke tsira haddi ba ba su ne suke wato idan wani yayi wani wani laifi da ya samu bulala su ko samu wani masakai su haka ya shi ba man su ulu baqiya ne su wato tsaro da al'umma suna ba da tsaro ne ma al'umma ta hanyar umarai da ita da hanyar daga muna kuma wato duk wanda ya musu da'a to ya shirya dole kuma ya sa'a malamai to kuma ya zama tafarari wannan shine aikin malamai su kuma alhukama shugabanni su ne masu su ne masu mulki su ne wanda suke jagoranci na siyasa suke kawo haddi a ban kasa kuma shine su ne suka yi kira zuwa ga jihadi da abu su da'a dole idan suka yi istighfari zuwa ga zuwa jihadi to wannan su ne aikin shugabanni ne sannan kuma su ne za su matsa ma mutane ta yi malamai da'a dama ni inda kaga ana raina malamai to dama wato shugabanni ne suka bari ana ma malamai cin kashi cin kashi amma wajibi masu mulki su sa ma kowa tilasta yayin malamai wato biyayya har su ma su yi malamai biyayya a kuma su ne wato suke suke tambayan malamai game da hukuce-hukuce na shari'a game da siyasa na shari'a da abin da yake wajibi a wazar a cikin al'umma to kaga ashe kowa na da irin nasa abin da ubangiji ya bashi sai dai abin da malamai ke kara mu juna sani shine tsakanin waɗannan dangoga guda biyu su waye suka daraja masu mulki suka fi daraja ko ko a'a malamai a malamai da yawa suna cewa malamai sun fi masu mulki daraja malamai sun fi masu mulki daraja kuma zaman su a cikin al'umma shi ya fi kawo tsaro akan zaman masu mulki duk zaman masu mulki a in babu su to babu a samun tsaro saboda su alwazi ne kamar da ibn hamid ya kira su mai mulki alwazi ne in babu shi to sai mai wazi ta wazi shekara goma ba bai amfani ba amma mai mulki na zuwa tunda yana da yana da masakai zai saka ya kaga zai sa ido ne amma dai abin da suke jajircewa na a tabbatar an yi an yi umarnin ubangiji an yi tsere an tsere lokacin ubangiji wani babu kawo malamai sau da malamai su ne suke suka tara waɗannan abubuwa sai malamai sai dai malamai suna cewa suna da wani abu da suke faɗa suka ce idan aka samu mai mulki ya tara ilimi da mulki da malamai mai mulki ne tara ilimi da mulki kamar su rafa wa rashin da abubakar da umar da usman da ali masu mulki ne kuma suna da ilimi to waɗannan sun fi malamai malamin da yake shi bai da mulki to in bayan waɗannan kuma alƙulafa wa rashin da wanda suke suna umarni kyawa kuma suna haida muna sun san gaskiya kuma suna aiki da gaskiya to sai malamai kuma to banda malamai kuma sai kuma masu mulki wanda mai mulkin da bai san bai san ilimi na addini ba sai dole sai ya tambayi malamai wannan haka a irin wannan wato jeran giya malamai suke suka jera su malamai suka ce malamai sun fi masu mulki daraja ne saboda dalilai da yawa daga cikin dalilan shine Allah ta'ala ya sanya dukkan annabawa da murtalai da manzanni sai da ya fara sa suka zama malamai shi kafin ya fara sa su zama masu mulki ana iya samun annabi bai maka bai mulki ba amma dai kuma annabi ne kuma annabin da me ya samu annabta shi ne babban abin da wato take zama matashiyin annabtan shi ne samu ilimi Allah ta'ala ya ga yana tabbata malamai annabawa da ilimi suka ce kaka ba annabi Isa annabi Isa ai bai mulki ba shi amma yana cikin ulul azmi na rusul me aka ba shi ne annabta me hakika na annabta ita ce ilimi da ubangiji ya ba shi sannan kuma wannan annabi na mutanen wato tsalut annabin mutanen tsalut kaga wannan shi ma yi wato bai da mulki a hannunsa so annabi ibrahim a dauki ba da suka rika yi ma ba mulki suka samu haka ba sai da daga baya dai da annabi ubangiji ya bashi nashi yana saboda haka ba dole bane annabi a same shi yana mulki amma duk annabi na zarta da ilimi ba a taba samu wani annabi jahili ba saboda haka kaga annan malamai suka ce kaga a malami lalle ya fi mai mulkin da shi ba ilimi yake da shi ba sannan a dalili na biyu saboda su malamai su ne wato suke gane annabawa annabawa ko ba ana gane su da ilimi ba ana gane su da jahilci ba da mulki ba dan kawai yanzu ka zo ko da annabi annabi Sulaiman da gari ya gaji annabi Dawud to ba maganar mulki ake magana ba ana maganar annabtanci ita kanta ilimin wannan shine abin da wato su ne suke gane annabawa kamar yadda mazala ya ce al-ulama wa hum al-anbiya abu na uku kuma saboda su jagororin su masu mulki wajibi ne a hakin su sun tafi wurin malamai su ne ya mutawan su to kaga wannan yana nuna maka cewa wanda za a je wajen su shine shine babba kenan wanda kuma yaje shine karami da haka haka da wannan dalilin ne malamai suka ce malamai masana Allah da suke aiki da ilimin su suke umar da kyawa suke hayi da mura suke wato tarbiyyar al'umma to sun fi masu mulki wanda ba su ba su- su fita da waɗannan sufufun ba Ah, wannan shine abin da malamai suka faɗa to sai kuma abu na gaba idan aka samu shugaba ya saba wa malami shi yanzu malamin yanzu ya zai yi tunda yanzu an ce shi ya tafi shi daraja kuma wata umarnin sa ma ta fi ta fi girma akan umarnin shugaba saboda shi yana umarni da umarni ne da umarnin ubangiji a idan malam idan aka samu mai mulki eh, ya saba ma shugaba ah, ya saba ma wato wanda ke shugabanci na ilimi ya saba ma malami to malami hakuri zai yi kamar da haka sauran annabawa suka yi ba cewa zai yi zai bari in zo kuma in yage shi ba saboda in kace zaka yage shi ana duba maslaha fitina zai za a ji a jawo annabi Musa kaga mace zai iya yi fir'auna ba sai da abu ya kai muntaha Allah ta'ala ne ma ya ruga ubangiji ya ya zurfafe shi manzo Allah kaga kai tsaye mace zai yaki a wanda suke yake shi ba shawa har sai daga baya a tura ta kai bango saboda haka idan ɗaiɗaikun mutane da suka ce ba za su imani da manz- da manzanni ba Allah ta'ala ya gaya ma manzannin su yi haƙuri domin ba da aula kuma a gaya ma malami ya haƙuri a kan wato jafarin shugaba saboda shi ke da sojoji shi ke da 'yan sanda shi ya san duk wata hanyar tudu sai ya zo ya hana ya hana ka da'awar ya lalata maka masallacin ya ce a daina wa'azin baki daya ko ba ce ya rinda ya je ja muku aiki saboda haka abin da za a yi wannan shi ne haƙuri kamar da Allah ta'ala ke cewa wasu bir alama ya kuluna wahjurum hajaran jamila Allah ta'ala yana ga manzon Allah tun da farko cewa ya haƙuri don haka malami kar ya zama target ɗinsa tsakanin shi da shugaban da ya saba mishi shine bari in je in cire shugaban bari in je in ce jama'a zo su yi mashi bore ka cire haifarsa ka cire kwajininsa a idan mutane wannan ba daidai bane ko ba shi bana da hadu suna wata ba kamar da zamu zo insha Allah kan wannan matsalar mu dan dako wasu abubuwa mu tattauna game da wannan ba za ka sabanin mai zama rudani mai zama rudani in gado sharinsa sai yake cewa wai mutukar dai sai shugaba ya zama ja'irin shugaba ya zama ja'irin shugaba to ba za a mutu da'a ba wanda ba mana ne ahlus sunna ba abin da yake faɗi saboda ba ba dole bane shugaba dan yana shan giya ka ce za ka mutu da'a ba dan shi yana shan giya a karan kansa dan ya zama azzalimi ku ce za ka mutu da'a ba a yi mutu wannan abin shi ta shafa yanzu amma ya mutu da'a kuma da nan daban kamar yadda mazala yake cewa ta kulu ba da asara za a samu danniya da babakire da san kai bayana amma sai mai haƙuri kuma a shi kaga malami abin da zai yi tsakanin shi shugaba a ja'irin shugaba shine yayi haƙuri ya haƙuri har zuwa lokacin da ubangiji zai kawo shugaban da zai saurare shi kuma wannan shi abin da malamai suka rika yi a aikace suka gani tun salafus salih duka abin da suka yi kenan ba mu taba jin cewa malamai wanda dai ake tukiya da su a duniyar ilimi ba sai kaɗan daga cikin wanda suka yi kuskure ba mu taɓa ganin daga cikin malaman da wasu jira sai su yaɗi shugaba ba wanda kuma suka ɗan yi kuskure kaɗan kuma ana ƙin daga wani abu don kuskure su kuma ana ana ce ana musu cewa Allah ya fi musu sai kaga ba za a bi wani malami saboda yayi wani- yayi wani kuskure ba to abu na gaba da za mu yi magana insha Allah shine to yanzu ana an yi magana sha'anin girman sha'anin malamai to wai su waye malaman ne kowa ne yanzu zai sa kandili ya sa rawani ya ce shi ba ya zama malami ko ku a akwai wani sufofin malamai akwai abubuwan da dole sai malami yana da su sannan za a mishi biyayya biyayya na bai daya sannan kuma sai in ta yaya wa- za su yi ma- mutane nasiha ta yaya kuma za su yi mu'amala- malamai za su yi mu'amala da shugabanni sannan kuma ta yaya za su rinka bada fitawa me ya abubuwan da za su rinka da aka yi shi kafin bada fitawa wannan idan an samu malamai sa da irin waɗannan abubuwa to waɗannan su ne malamai na Allah kuma wajibi mutum ya saurare su idan mutum ya ga malamai suna da irin wannan sufofi ya yi musu biyayya to ubangiji zai kama shi saboda ya kima malamai biyayya Eh. a malamai su su fi da alfuqaha al'ulama ko alfuqaha duk ma'ana ɗaya ɗaya ne ma'ana ɗaya ce wato malamai da suka san addini aka alfuqaha shi ne wanda suka san kitabu da sunna kuma suka san yaya wato mafuskantan umarnin Allah da umarnin manzansa ya ake ɗabbaka abu ta yaya mai wannan da mazala ya ce kaza to ya ake ɗabbakawa da Allah ya ce kaza a Qur'ani to ya ake ɗabbakawa me ma'anarsa wannan sune malamai kuma ba wai kawai ilimi suke yi ba a'a suna hada ilimi da aiki al ulama ne kuma da amiluna ne ba ba malami ne wanda zai zo kawai ya dinga muku wa'azi ba amma a same shi ba rushi da ibada ba wai a same shi wai a sa- a samu shi zai iya zai iya azumi amma kuma yana iya zakka zai iya zakka amma shi mutum ne mai karamci irin wannan kaga duka ana iya samun wannan amma ka ce wai malami dungurungu ko ta wannan fuskokin alheri ba baya yi wannan bai zama malami ba bai zama malami ba wannan kafin da kai zaka fahimci bambancin masu da'awan malanta a yanzu da kuma da kuma asalin hakikanin malamai dole a zama al'ulama a zama kuma al'amiluna bil ilmi atamur nasu bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatmina al kitab za ku ta cewa a zo a yi gaskiya ya amana kai kuma baka yin gaskiya baka amana wataƙila ba an je a zo wasu su ka shuka irin makarwa wani ya ga kashi ka je da wani shugaba ya baka wasu daloli ka amsa ka san ya je ya jama wasu fitina shi ba malamin kirki ba ya kuma jama malamin kirki fitina eh saboda haka malami shine wanda ke aiki da ilimin sa ya san qur'ani ya san sunna ba wai da'awa yake ba kaza akwai masu da'awa wanda in ka zo ka ce to kai yanzu wannan wa'azin da kake so a yi malaman ka zai ka za a ta masa Allah sai da aka ce akwai malamin sa allamahu shadidul quwa shi ma manzo Allah akwai malamin sa jibril malamin sa amma kai ba ka da malami kuka kuka zaka yi wa'azi kaga za a yi banda ke a sannan kuma daga cikin sabbin malamai su ulu baqiya ne yanhauna 'anil fasadi fil ardi su ne wanda su tsaro a al'umma wanda wato ragowa ce na al'umma wanda suke hana banna a ban kasa suke hana banna a ban kasa kuma suke umarni kyawa kuma su rabbani yuna ne malamai na gari su rabbani yuna ne wato su ne waɗanda suke yi ma mutane tarbiyya suke koya musu ƙarin ilimi ga manya malami baya zuwa ya je kawai je zunguro wata rigima da in ta zo da shi da mabiyan nasa da duk al'umma kamar kamar wato ruwan kofa da za su yi su baki daya a'a in ya zo kawai zai fara ba su abu ne a hankali a hankali a hankali ke ba su suna ɗauka idan an gama ta zai cika mu jirga a haka aka har a samu sana amma ba yanzu zai zai ɗauko rigima kamar yadda za gani yanzu wanda suke a dangata kasu dawa yanzu ana samun su da irin wannan a kurakurai akwai magana na abubakar al'ajurri da yake da shi da wani suna rahoto da isnadoji daga nan ibn abi sulai da kuma abdullahi ibn abi najib daga mujahid ibn jabir mujahid yana fasar ayan walamma balaga ashuddahu atina hukuman wa ilma ana kisan annabi yusuf annabi yusuf kusa ya sami jarabawa tsakanin shi da yan uwansa daga baya kuma har an sashi a rijiya an tsince shi da aka tsince shi har ya sami ya zama ya sami hankalinsa ubangiji shine ke cewa walamma balaga ashuddahu lokacin da ya kai makuransa atina hukuman wa ilma wannan wasu malamai za su iya faɗa su ce wannan ana agar annabta ne amma wasu malamai kamar su mujahid ya ce ai an ba shi alfiqhu wal ilmu wal aql wannan ma dukan annabtan ma Allah ya ba shi ilimi ya ba shi fahimta ya ba shi kaifin hankali wannan shine abin da aka fara ba annabi Yusuf aka yana hukuma wa ilma shine alfiqhu wal ilmu wal aql wal aql kamun annabtansa wannan sai zama kamar shi ne na wato annabtansa to kaga wato ashe kaga ilimi wato baiwa ce na ubangiji idan ya baka to dole kuma ka ci gaba tare da ilimi din ga annabi yusuf shi kansa tun kafin ma wato ya kai manzon da za a bashi annabta Allah ta'ala sai yake ga musu yake faɗan cewa ya bashi hukuman wa ilma ya bashi fikihu ya bashi ilimi ya kuma bashi hankali a ilimi na addini wannan ana magana ilimin addini ba wai ilimi na kimiyya ba ilimi na addini ba wanda ke samun sa sai wanda ubangiji ya zabe shi zabi ne daga ubangiji zabi ne daga ubangiji shi ilimin addini Allah ta'ala ko ce maza da cikin hadisi hadisin Salim ibn Abdullah ibn Umar daga babansa ibn Umar daga maza Allah maza Allah yake cewa man yuridu Allahu bihi khairan yufaqihu fi din duk wanda Allah ya nufa da alheri to sai ya fahimtar da shi addini kaga ashe duk wanda ka gashi yana malanta kuma da gaske malamin ne wanda ubangiji ya tafi shi in ka gashi ka ce Allah ya tabe ka in ji sunan wani in malami da wanda yake malanta kuma da gaske qur'ani da sunna yake ja zuwa ga sunna yake kira ba saboda ba wai mabiya ba shi ke neman mabiya shi to wannan ubangiji ya zabe shi saboda manzo ya ce man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din duk wanda ubangiji ya nufa ta alheri gare shi to zai fahimtar da shi addini to kaga abin da yasa Allah ta'ala manzo ya faɗa mana wannan saboda abin da ke cikin ya zaga ilimi na wato kakalika yi neman ilimi kana kai tsammanin neman ilimi abu ne mai sauki neman ilimi musamman na addini ba abu ne mai sauki ba hadisai da dama za ka gani Allah ta'ala ma har a cikin Qur'ani yana yana ba da labarin yadda neman ilimi ke da wahala ka duba ga annabi Musa annabi Musa zai je wajen annabi Haggai amma sai da wato ya je tafiya mai girman gaske saboda neman kaga neman ilimi kaka da bani wai a ce wai duk wanda ke da ilimi ka zamanin neman ilimi na da sauki neman ilimi abu ne mai wahala abu ne wanda sai wato ba a samun ilimi da hutawa sai ka gaji sai wanda wasu malamai ke faɗa sai wasu abubuwan da ya kamata ka kula da su ka kula da su ba gonanka sai an samu gona in ba an samu ka hannu ba ta lalace kasuwanka da banka a kasuwa sai an gaba a budewa wai idan ake zuwa ne ilimi ke nema imam malik bin anas yar uwar shi take ce ma take ce ma wato daga cikin manyan su kaga malik malik baya son ya zo ya zauna da mutane baya son ya zo ya zauna da mutane baki daya sai baban shi ke cewa ko baban shi ko daga cikin ɗan gidansa ya ce kyale shi yana hada hadisan maza Allah ne shi da ba hadisin maza da in ana hada shi haka yake eh dole za ka samu da za ka taɓa ganin malami ko ɗalibin ilimi na gaske kawai wai karatu yake amma kuma a cikin awa shi da hudu awa goma sha biyu kawai ya wasa yake abinsa sai ya je ya je can ya je can ya je can ya je can sai ya tuna fa au ina da koyarwa mutum sha biyar sai ya zo ya ɗan ba sai ya zo shi ne koyar wai koyarwa ba muke nan ba wai karatun ba ba shi ya gane ba shi aka rasa sa wanda fadin Allah ya same ni annabi Musa ka ruba gari sai da ya yawo da ya yawo kuma haka sai da ya dinga magana mai laushi kawai same ilimi a a cikin an tabbata a cikin sahih muslim da jami'u akhlaqul ulama na al-ajuri da jami'u bayan al-ilmi na ibn abdul bar da wasu su hadisin al-a'mash daga zakwan abu salih as-samman daga abu hurairah abu hurairah yake cewa ma min rajulin salaka tariqan yaltabisu fihi ilman illa sahala Allah lahu tariqan ila janna babu wani mutumi da zai zo yana bibiyan wata hanya ne nemi ilimi a cikin sa sai ubangiji ya sauka masa hanya zuwa ga aljanna to shi kaga tunda aka kaji ana ce maka ilimi na da na da wato ga ga lawaran sa to shi kaga dai masa yana da sai bai da sauki yana da wahala dole sai an shawuya ba za Allah kaga sau tsabar shan wahala ilimi kirkira da za a bashi kawai sai da ya sha maza sai da ya sha maza maza yace har sai da wato wahala ya kai wahala sannan sai sake ni sai kuma ƙara kaba ni ya kuma ƙara cewa ikra ni kuma da saboda wani ilimin ma da yake yana da muhimmanci yana da girman sha'ani mazana za a bashi ilimin amma ba a yi an bashi a doron kasa ba aka ce a je can sama kaga ake ilimi ba wai karamin abu ne ba kai malami da kaza amma kanka dalibin shi da kaza amma kanka wannan hanya kaza amma kanka hanya hanya mai girman gaske hanya ce da ubangiji ya zaba maka ita to dole sai kai hakuri malamai suna shan wuya a harkar neman ilimi inda ilimin za a yi da gaske amma mu yanzu kaga yanzu neman ilimi cikin sauki ake yi saboda ilimin ba wai da gaske ilimin ake samu ba galibi dai muta alimu da dai ba alimu ba Allah Allah ya tsare mu a hadisi ma ya ka tabbata hadisin Abdullah as-Sunani daga Asim ibn Bahdala daga sirri ibn kubay zin ibn kubay yake cewa na zo wajen safwan ibn asal al-muradi sahabban manzon Allah sai ce jitu adlibu al-ilma a wata riwaya jitu ibtigha al-ilma ibtigha al-ilmi na zo ina neman ilimi ne sai ce ai ko na ji manzon Allah yana cewa ma min kharijin yakhruju min baytihi yatlubu al-ilma babu wani wanda zai fita daga gidansa yana neman ilimi illa wada'at lahu al-mala'ikatu ajnihataha ridan lima sana'a sai mala'iku sun shimfiɗa fukafukansu a samansa saboda yadda da abin da yake yi wani hadisi ya tabbatacce abin za ka ke rota daga asu daga zir ibn hubai daga safwan ibn hassan kuma akwai hadisi da ake rota kusan kasan wannan daga abu darda wanda ke hadisi ne hasan bin shawahiri in ce ji ita ka zo ji itu na zo a wannan banda wannan lafazi akwai hadisi shi ma na abu da irin wannan a wani kan sanin bisha wahidi a ciki matsala yake ba da labarin cewa a ba ma malaiku ba kadai hatta kifaye alfitanu fil bahar suna yi ma mai ilimi wato addu'a Allah ta'ala ya karba masa Allah ya karfafe shi Allah ya saka mishi da alheri wannan kananan abubuwa duka idan ka tara su zai abin da zai saka za ka fahimta shine wato ilimi ba abu ne mai sauki ba duk wanda yake nin cewa shi yana son ya siffata da masu neman ilimi ko kuma daga cikin da ilimi kuma amma yake tsammanin zai samu kawai cikin sauki to wannan yana dara kansa ne kai da Allah babu wani ilimi da ake samu cikin cikin abu na Abdullahi dan Abbas a yana da dama saboda wato alaka shi da manzon Allah ahlul bait ne shi ba Abdullahi ibn Abbas matsayin sa ne da Ali Abdullahi da Abbas matsayin su gaida Ali bin Abi Talib Abbas dan uwa ne na Abu Talib saboda haka Abdullahi da Abbas saboda alaka take da manzo Allah zai iya jira shi ma wani zai bashi waɗannan hadisai din amma Abdullahi da Abbas haka yake shan wuya yake ya yawata cikin sahabbai manya wanda suka girme shi wasu daga cikin sahabban suna kayyunansu amma haka zai kwanta sai wato ya zama kura ta buɗe shi zai kwanta yana jiran wannan mutumin ya fito ya bashi ilimi amma daga baya ƙarshen al'amari mai faru da Abdullahi dan Abbas sai da zama ana kiran shi habrul umma a cikin sahabbai ɗalibai sa babu kaman sa a ilimi da ɗalibai sai da zama wato alimi rabbani idan suka ce alhabru ma za kala alhabru in ka ji abu sha'fa jabir abu sha'fa yana cewa ma za kala alhabru wato mai shakundum ya faɗa wato yana da Abdullahi dan Abbas eh saboda ubangiji yayi mashi baiwa na ilimi kwarai da gaske to kuma haka ya rinka samun dalibai na abinsa mujahid ibn jam ikrima bawus sa'id ibn jubayr yana tafiya sai ga waɗannan su kuma sun fito kai ka ce kowanne su ne abdullahi dan abbas saboda wato duka wasu su ba ma waje ne suke ba wasu yan maka ne wasu yan kufa ne wasu yan basara ne kamar salim ibn abdul ja'ad wannan yan basara ne to haka musahabai suka rika bi wajen hada ilimi ilimi yana da wahala kwarai da gaske tabi'ai su haka suka rage yi sa abu abdurrahman sulami su zuru bin ubayd wannan qur'ani suka rawaito mana za ku za ku ga sai da aka je wurin malam Uthman an ji asara nashi Ubay bin Ka'ab an ji asara nashi Abdullahi dan Mas'ud an ji asara nashi Walid bin Abi Talib an ji asara nashi haka a je wurin Abdullahi dan Abbas asara nasu haka suka rika yi suna tsaron wannan ilimi din duk wanda ke cewa ilimi zai zai iya shi kawai bari in je in kunna in ji ba tare da rajawar malami ba ina ga yana jawar kansa ilimi dole ba a samun ilimi da rahatun nafsi a cewa ba a samun yin da rahatin nafsi akwai abdurrahman ibn abi hatim rani ina tsammani da yake wannan magana sai ya tira sai yake ba da labari yake cewa sun tafi masar neman ilimi ilimin hadisi da suka je neman ilimin hadisi sai aka zo suka sai kifi za su ci sai sai kifi za su ci kawai sai aka ce aika wani malami na yalo kuma sai suka bar kifin nan ba su ga su ci ba haka suka tafi wurin neman wannan ilimi din da aka dawo wannan kifi har ya riga canza da sau tsabar neman ilimi haka kuma babu wani sai shi haka aka ci a cikin malamai na hadisi akwai wanda saboda tsabar neman ilimi an shiga cikin sahara ana ana ana neman abu hafu ta shi ya sha neman ilimi kawai a baya yanzu kaga ana magana ilimi wani sai ka ci shi ya da ilimi sai imamu ahmad zai je ya je ya je har sana'a ya je har yaman wajen abdurrazzaq sana'ani da ya je daga ta hanyoyin neman ilimi safe lokacin da an dabba ta kasa a baya ba ke da a taimake shi ya ke da a taimake shi wasu daga cikin wayoyi suna cewa ta imamu shafi lokacin da tafi ya so ya mushi wani hanya a taimaka a bashi wani matsayi in ya je yaman din kaga wato za a bashi wato karauka da masu tafiya da waye da sauransu ba ba mu da akciya ke da saboda sha ne neman ilimi ya haya bin ma'in me me kuɗi ne su bukari masu kuɗi ne amma sai da kudin sai kare gaba gida haka ne mai gaba gida haka ne mai sai da kudin sai kare to kaga ce in ana magana ilimi ba ana magana ce ba ana magana ne na alwaka duka da ilimi kawai wato kwanta da ba dole ilimi sai an tashi dole kuma kuɗi da ake magana shine kitab da sunna shine maganganun wannan makamata akwai magana fulalan malamai da imam al-ajuri yayi bari in karanta mana shi a ce akhlaqul ulama ba al-ajuri ke cewa fadluhum azim falalan malamai mai girma ne wa khabarun jazi abinda wato suke taskacewa na ilimi mai fafada ne warasatul anbiya su magada annabawa ne wa qurratu aini wa qurratu aini awliya kuma su dadin idaniya ne sanyin idaniya ce ga waliyan Allah ta'ala in san ga malamai hankali suna kwanciya to da ga malamai alama ne cewa wannan al'umma akwai sauranta al-hisanu fil bihari lahum tastaghfir ya ce kifaye a cikin ruwa ga malamai ne kada muku samu labarin cewa suna musu istighfari wani mala'ika da bi'ati da hati halahum takba su ko mala'iku suna shimfiɗa musu fukafukan su wal ulama wa fil qiyamati ba'da al anbiya tashba malamai kuma bayan annabawa tashin kiyama za su shigo su ma wannan kaga fa la'i da malamai malai ya shiga ba cewa jami'ul khalqi ila ilmihi muqtadi dukkan halittu suna buƙatan ilimin malamai wasu sahihu man khalafa bi qawlihim mihjaju abinda yake duk wanda ya saba maganar malamai to kawai musu yake son yayi ihtijaj wato wannan min su yake son yayi kawai ya kawo sanaja a cikin addini amma ba yana son ya addini ne ba at-ta'atu lahum min jami'il khalqi wajiba ayi ma malamai da'a ga dukkan halittu to a wannan wannan da'an wajiba ce eh kaga ashe malamai suka ce karfi kaza ko da kai kana ganin wannan ra'ayin ba shi kan fahimta ba su a sai akwai abin suka gani la alimahu alladhina yasmi'unahu minhum akwai abin suka ga hango suka ce karka yi to karka yi in ka saba to yanzu ka ka saba malamai Allah ta zai maka misali wani zai ce ya saba malami malami ko uban shi ne ai akwai lokacin da malami ya fi babanka eh saboda shi ba babanka bayan ai shi ya da su ul amri ne a addini ba ciki yana da cikin ul amri ne a cikin wato amrun min al-amni aw al-khawfi ba ciki da abin da zai kawo rigima har rigimi a cikin al'umma ba ya ba ciki ba ya da kanin kan cikin gida ku je ku harkar kawai amma ana magana addini kamar malamai ba ba ya ba ya taba baki sai shi ma malamin ah wal ma'siyatu lahum muharrama sa'a ma malamai haramun ne man ata'ahum rashad duk wanda ya malamai da'a to ya ya shiryu wa man asahum anat duk kuma wanda ya saba malamai to ya bauɗe mala ya ci gaba da cewa ma warada ala imamin musulmi na amurin ishtabaha alaihi hatta wa kafa alaihi ba za a samu wani abu da ya zo wajen shugaban musulmi ba har abin ya ruda shi ya tawakufi bai da abin da zai faɗa fa bi qawli ulama ya'mal to shi ma shugaban da aikin malamai zai aiki da su dole da magana malamai ba samu malamai zai aiki da shi wa an ra'ayihim yasdud da ra'ayin malamai ne zai zo ya faɗa doka ya ce ga doka yanzu dole sai ya ɗauki ra'ayin malamai kuma wannan duka wato ba mahukunta sun taba ga wannan aikace hatta waɗanda ma su ba malamai ne ba wanda ba za ka ce su ba su da hagu ya bangaren ilimi an sun ka samu suna zuwa wajen manyan malamai suna koyon fatawa a zahir bibers wani malami ne wani shugaba ne a baturke da ya mulki a dimashi to da zai fita yakin ta sai ya sa dukkan sauran malamai su ba shi fatawa akan yana son tunda ba da kuɗi mizaniya na daula wajen wato rizafan na daula ta yayi kaɗan sai aka ce duk wani mai hali za a je a matsa musu ya kawo ya ba da ya taimaka wajen wannan yaki suka su malamai suka ba da fatawa suka ce eh tunda dai akwai masala a je a yi imamu nawawi ce shi bai bayar ba ya ce shi kuma sai an kawo shi imamu nawawi ya ba zai bayar ba saboda zai zai mashi a lokacin babu kamar sa imamu nawawi sai ke ce masa to ai ni a tarihin da na sani naka da san kai bawa ne duk ɗinka Allah ubangiji ya maka ni'ima yanzu gashi kana da tamaka da bayi maza da mata kuma kowanne su an ce a cikin bayan ka yana da yana da dukiya da kaza da kaza da kaza imamu dawo ya kiddiga masa wani imamu sunusi ya kawo a cikin littafinsa sai yake cewa to yanzu ka je ka sai da waɗannan bayin duka ka je waɗannan wato me yake da suna waɗannan dukiyar duk ka je ka sami ka sai da su ka amfani da su wajen wannan yakin idan ya yi saura to kaga sai a zo a ce kuma waɗannan su ce maka kawai sai ya ji haushi ce to kaga shi imamu da wai kawai ya maka mushi daga dimashi ya ji haushi to amma kaga da yake abin da nake gaya muku idan malami wani ya sa abu shi mai mulki ya sa abu shi ya gudu zai ma ku shi ke tashi rubar da mashi da tafi na wadin sa nan inda inda aka yi shi to daga baya ne malamai suka yi mushi cayi suka ce wannan ba abin da aka yi ba a daidai ba imamu nawawi babban malami ne da babu kuma shi a gani za ka raba kanka da malamai sai nan da na sai hubi ce a ya je ya dawo ina son an nuna muku yadda wato malaman mahukunta suke neman fatawan waɗannan malamai ya san a mushi a bakwa ya rinka tsaya neman fatawansa imamu nawawi ne bai dawo ba har ma yayin maka shaka wani cewa shi ne da mutukar zahir shine shugaba kuma da shi ka san bawa Allah ne nan da nan mutum wata ɗaya sai ya rasu ba a fada da malamai kai kike kai fada da malamai sai wani ya addu'a shi kenan kamar ya kauka imamu nawawi kawai yace shi ba zai dawo ba sai Allah ya bibin in dai yana nan shugaba a wannan wuri kuma ba wai da bibin su ba wai da gurgun mu ne ba yana da wasu abubuwa da yana na alƙaida musamman yaki da gurgun da zakka to kaga irin wannan akwai suleiman al-haruni suleiman wannan babban shugaba wanda baturken nan wanda ya daga cikin daurin al-usmaniya babban malamai masu mutu fatawa su ne isa abu sa'ud afendi abu sa'ud afendi yana da tafsiri ga dalibai suna dubawa ya tafsiri da ake dubawa to shine babban malami mutu fatawa a lokacin da wani doka in zai dauka sai ya dauki ne fatawarsa to shi yana abinda shi wannan al'ajuri ke faɗa yace wa ar- wa an ra'ayihim yasduru wa ma ashkala ala qudati almuslimina duk abinda ya rikitar da ma- alƙalaman mus- musulmai min hukumi na hukum- na hukunci fa bi qawli ulama yahkumuna to da magana malamai da suke hukunci wa alaihi wa awwilu da kuma akan maganar malamai suke dogaro fa hum sirajul ibadi su malamai sune fitila na al'umma sune fitila fitila na na bayi baki daya wa manarul bilad kuma sune wato fitilu da suke haska gari dai in kaga gari yayi haske to malamai na wajen eh ka duba kaga a ta Saudiya a Saudiya da can a sufa turawa su ma sun so arab space din da shafi Saudiya bal ma su take su babban su ne Saudiya ba a lokacin amma lokacin da wannan abin ya faru tun kafin abin ya faru ma an sami yan taraji suka dinga fitowa tun a 90s a saudiya suna dan ringimu suna kokarin su kokarin cewa wannan monarchs din wannan wato ba su mulkin mulukiya sai an shuɗe sai an wato warbe su baki daya to kadai abin da waɗannan masu mulkin suke yi shine da zarar wannan wannan fitina ta ta abu sai su je wajen malamai su ƙara suke to a taimaka ƙara haɗa kan al'umma malamai ko su ji amma ba akwai kuɗaɗe a yi kaza a yi kaza a yi kaza a yi kaza sai a zo a ce sai zo su gyara to wannan har lokacin da aka ara spring su ma an fara saudi a lokacin in za a tuna an fara malamai suka ba su shawara suka ji shawara suka zo suka yi wasu abubuwan da ya dace shi kenan sai wannan abin ya fara gici eh rago kuma wasu abubuwa kuma wannan ubangiji zai kawo mafita daga baya insha Allah ta'ala amma kaga sunan su masar da za a ba musu da malaman su za a tsakanin su da malamai sai gaba musu mubarak lokacin da tsakanin shi da malamai babu jituwa saboda haka sai da bai je makarar malamai ba sai abubuwa suka rinka afuwa a haka zalika su su suka zafi dama tsakanin shi da malamai shi ba wani jituwa da ake ake ba eh kullun yakan kawo yakan girma da wasu ra'ayoyinsa malamai su haƙuri da shi kuma ya ƙi yadda ya sani malamai da ya sani malamai a lokacin da sun mishi maganin wani matsaloli amma ba a ji ba to haka zaka dinga kowa da aka daga baka aka aka taje su za ka kaje kuma zaka malamai ne ba ba a magana malamai ne a wannan a wannan karo din mala yace wa munarul biladi wa qiwamul umma kuma sune wato gishigan al'umma malamai in aka sani to wannan sune gishigan al'umma waya nabiul hikima kuma malamai sune mabuga na hikima kuma mabuga na hikima duk inda kake son ka samu hikima a cikin al'umma to malamai a wurin ka ake samu ko mu gaibu shaytani su ne wata suke ba shaytan haushi akwai su inda akwai so suna ba shi dan haushi bihim tahya qulub ahli al-haqq ba san gaskiya to da malamai ne zukatan su ke ke rayuwa sau su wasu gaya maka maganar Allah maganar manzon Allah maganar Allah manzon Allah kuma ita ce ke raya zuciya isa jibu lillahi wal rasuli idza da'aku lima yuhyiku daga rayuwa ana samu a maganar manzon Allah ne mai gaya maka maganar manzon Allah ko malami shi zai gaya maka wannan a malai cika cewa wata mutu qulubu ahli zayqi kuma da su da malamai ne suke kashe wato a zuciyar ma'abota bata take mutuwa wato in mutum mabannaci ne in yi akwai malamai yawan wa'azi ya kansa daga baya wannan zuciyar nashi ta mutu in kuma banna yake son yayi inda malamai kuma za su hana shi daga bannansa malam malai suka bada cewa su malamai ka mithlul nujumi fis sama kamar wata taurari ne a sama yuqtada biha fi zulumatil barri wal bahr da su ne ake neman shirya a tudu da kuma wato a cikin teku a baki daya to har har zuwa dai ƙarshen abin da malam ya faɗa magana ne mai tsawo malam ya faɗa gami da wato malalan malamai wannan duk abin da zai kawo wannan saboda a fahimci a girman sha'anin malamai malamai ba wai kawai malami kamar da mu yanzu muka takura tunanin mu ba malami kawai a masallaci tsakanin shi da shi kawai shine ya ga maka wai wato tsarki ya ga maka sallah ya ga maka sujudu sujudu sahu kai rafkar waya za ka yi amma maganar rayuwa wai malam wai kai mai kawo magana ka a cikin wannan magana ba magana ce ta siyasa ba mai kawo magana ka malami shi ke yamta canta da maganar siyasa illa iyaka dai akwai kuma zawabi malami ba a siyasa ya cikin wannan da ake da shi karamar siyasa ba zai dinga yawan sa bakinsa ba amma dai inda zai yi magana shi yamta canta saboda shi ya san qur'ani ya san sunna shi ya san siyasa shar'iyya shi ya san al-hisba in ka ga malamai sa da malamai malamai suka akan wannan abubuwa ibn taymiya da siyasa shar'iyya kafin ibn taymiya ba akwai da yawa akwai su abu ya'la da su almawardi suna da akamu sultaniya sun wani littafi da aka yi kan hukunce hukunce na shugabanci baki daya kafin su bayan su akwai su siyasa shar'iyya na ibn taymiya ya da hisba hisba da kake ji ana faɗa abin tafi ka cokar ibn taymiya ya mata akwai alƙurƙul hukumiyya da ibn qayyim to malamai malamai ba wai sun zauna ne ba san ko yimo sai ko qur'ani qur'ani shi ba ya ga ba wai zakka da azumi kawai ya ga mana ba ko wani tsarki ba shi kadai ne a cikin qur'ani ba ya ga mana ta yadda zamu yi hukunci saraka malami ko ya fi sanin wannan ko kuma malami ya sa baki zaka samu fatawar shi ba ta sha babban da mai fushin baki kuma mai cewa zai ta wani fashe fashen baki yana cewa kaza kaza kaza kaza ko a kai ta waye malami malami ya ce ka ayi wa wasu ce a zo ayi to malami shi kuma da ilimi zai ga baka in ya sha zai zo ce maka qur'ani ya Allah ya ce manzon shi ya ce kaga wannan shi abin da ke bambanta malami ya Allah da kuma wanda ke ba malami ya Allah na'am to shi malami kamar da muka faɗa malami yana da annu'ut yana da wato siffofi da ya kamata ya siffanta da shi siffan farko shine ya zama abin da yake tuciya da iliminsa asalin abin da ake la'akari da shi ne addini ilimin da ake la'akari da shi a addini shine ilimin kitabu wa sunna ya alaji kaga da ya magana ce in zai koyi koyi da malamai sai ce wanda suke nuni zuwa qur'ani da sunna to shi kaga malami wanda yake ya san qur'ani da sunna shine malami duk wani malami da kawai zai san wasu abubuwa kawai na hawa ya sani ishirin ya sani albudda ya sani wani fama malami ne ba yanzu wani yana wasu abubuwa ne kawai ya daɗa san wani abu ya arafa shay'an wa ghamat anhu al-ashiya amma sai anan addini bai sani ba in zai hujja me yake cewa yana hujja da magana cewa kaza ba duniya ko kaza ko kaza ko kaza cewa qur'ani sunna eh wannan shi ne ilimi al-ilmu qala Allah qala qala rasuluhu qala sahabatu laysa bit-tanbih in ya magana ce manzo Allah ya ce yace Allah ya ce in ya kama hujja kawo qur'ani ya kawo sunna ya kawo magana sahabbai yanzu wannan tun daga ya zama malami ya ubangiji malami da Allah eh banda wannan a sai daga cikin wato an-nurut sifa na malamai da gaskiya akwai maganar malami ya zama da gaskiya ne mai ilimi ba kawai dan kana hujja da Qur'ani da suna zama ai kai daidai ba a dole sai in ka fahimci ayoyin ashe ba waɗancan suna ta hujja da cewa dole mai hukunci da dokar Allah ba yana zai zama kayan kabu ne na kabu sun yi daidai ne ba su yi daidai ba saboda mai saboda ba sun dauki fahimtar ba fahimta yadda ya dace ba sun yi fahimta manasi fahimta da ido daya sau da dole sai da gaske ya je ya nemi ilimi din abin da ake kira an nasu qawilu fi jam'ihi wa ta'allumihi sai ya je ya sha wahala wajen ya koyi ilimi da gaske sannan kuma malamai suka masa wato shaida cewa lallai kai ka samu wani abin da ka iya koyarwa to yanzu wannan shine sifa ta biyu sifa ta uku kuma malami na ganin da wajibi a masa da'a shine a rika ganin cewa akwai ikhlasi a bakinsa da aikata aikatansa kar a rika ganin cewa shi malami ne wanda ke da mummunan manufa eh mazala yana cewa yana cewa wato duk wanda ya je neman ilimi ilimin da ake neman lahira da shi baya nema sai dan sai dan wato ya samu wata da rabo na duniya ko dan yin masu mulki su zo masa suna durkusa masa ko dan jama'a zo suna neman fatawa ko dan mutane zo suna take masa baya mazala ce ba zai ji ƙarshen aljanna ba eh kuma na tabbata ana tura hadisin da yake ce a sahihai hadisi Abu Huraira farkon mutane uku da za a fara rura wuta da su da gaske akwai malami da gaske akwai malami da malami daga cikin alaman da a zai bayyana ma al'umma shine a gane cewa malami ne mai ikhlasi malami ne wanda yake dan Allah yake yi eh babu wani abu da zai shiga ikhlasi sai ya gyara shi babu yadda za a yi malami ya rasa ikhlasi to sai Allah ya tauna aikin nasa daga cikin akwai abubuwan da yawa za a gani ana samu wanda suke cin karo da ikhlasi daga ciki shi ne a samu malami yana yawan neman kuɗi da iliminsa a rika samun malami kawai yana zuwa wurin masu mulki yana hada iliminsa kuma dai samu abubuwa kuma shi sha ne ubangiji yadda yake in dai malami yana sarai da iliminsa a haka to farko ubangiji zai fara mishi sutura saboda kai ya banka da shi amma kuma wai wata wata ne in dai ya zama al'ada su kenan wani sai ya ban kaɗo shi da ka zai zai lalata sauran goma malamai kuma zai zai lalata duk gaskiyar da sauran malamai ke faɗa wanda shi ya san ba gaskiyar ta ba da gaskiya shi da samu malami mai yawan kafafa ita shi ya halatta kaza kaga wannan alama yana cewa akwai matsalar ikhlasi shi ya halatta kaza ya halatta kaza yana kafafa da ilimin sa kaga wannan bai zama malami kuma al'ami ba mai aiki ba saboda malami mai tawali'u ne a da yawa daga cikin magabata wasu su ba sa yadda yadda ba mu muke da ra'a mu tare da ba'a mu koyar da su wasu ba sa iyawa daga cikin malamai magabata alqama ibn waqqas wani wanda ke ruwaito hadisin ina malamal bin yati daga umar dan khattab an yi an yi bayan rasul abdullahi dan masud da wasu da mutum ta gaya kufa aka ce ya zauna ya fara bada fatawa yace bai zauna ba yace so kuke kawai a fara zuwa ana take ba alƙama baya ana cewa alƙama ya zo alƙama ya zo kuma ya kai ilimin sa ya kai ka duba gani a yanzu fatawa alƙama nawa take in kana ka duba ilimi a wato me fatawar sa a gari kaza wuri kaza wuri kaza ce ma ba cikin fatawa ya fi yadda saboda saboda ikhlasi saboda yana jin cewa wannan abu abu ne na ubangiji daga ci akwai malaman da idan ya zo zai ba da hadisi in yi aka in ya ga jama'a sun zo daya biyu uku zai tashi masa ko dai ku zauna kuka daya ba ku hadisin nan in kuma kuka zo da yawa zai ce za ku ga ta mu duniya ta sai tashi abin shi ka ga to yanda malamai ke yi zauna kan malami a kana cewa kana da ilimi wasu ba su da ilimi ba shi ke kuma dukkan kuma kana musu kallon hadarin kaji ba duk malami ne daga baya ubangiji ya rufe da irin wannan sai kaga daga baya ilimin masa bai albarka ba kuma a cikin tarihi an samu irin wannan akwai Hajjaj ibn Abba Hajjaj ibn Abba wani babban malami ne babban malami ya da ruwayoyi amma shi kasa bayar da wasu cewa yake yi abin da ya halaka ni shine wato kumbura kumburi da nake yi eh sai ya zama wato shi kasa hadanar ta yi rauni ya zama kuma ba a fara ilimin sosai ba ya zama in ya rawaito hadisi ma ba kowa ki karba ba saboda me saboda abin da ya samu ba kansa amma ka duba da yawa daga cikin malamai isu imam malik da suka gwada aka gani isu sufyan al-thawri sun gwada kowa ya fahimci ikhlasin su kowa ya fahimci wajen Allah suke yi ba dan wani ba ibn arfa arfa eh ko arfa ko arfa da ibn arfa sun irin su imam malik imam imam malik ba sa rigima da shugabanni kuma idan sun kawo musu wato kyautuka wasu in akwai bukata a karba in babu kuma wani lokaci ka suke karba da yawan su ma dai ba su karba ba irin su alkawari suke da su fogan ibn iyam irin su amr ibn hanbal suke da da kyautukan kyautar da suke tsammanin an zo ne an yi musu ne saboda a ce bakin su to malami daga cewa abin da ke shirye musu ikhlasi shi da an zama yana neman ilimi da yana neman kuɗi da wannan ilimin nasa kai ilimi kana abinda kake nema inda ma nut'imukum nut'imukum li wajhi Allah abinda kake nema shine ubangiji ya baka sakamako ba wani ya baka sakamako ba idan ya zamana malami dan ubangiji ya baka qur'ani aran ma ne kai ko ubangiji ya baka ilimi ya zama kullun zuwa kawai ake a garin ka a wurin wani shugaba raba araba kwangila da kai a'a kamfen ta tashi ya tashi ka je ka sa rigar kamfen din shi a'a ya zai neman yana neman shugabanci ka je kana mishi karatu kana mishi addu'a kana wani abu kaman kunuti Allah ya bashi mulki wanda kaga duk alama ya cewa ya kawata a jihar ikhlasi ba ana tuhuma mutum a ikhlasi ba amma ya kawata jihar ikhlasi malamai dan Allah ba sa wannan ba zuwa sai da ilimin su daga cikin malamai akwai wanda ake cewa yana cikin karantarwa ya ko shuka da kafa ne na ga shuka da kafa sai mai mulki ya zo ya bar cewa mai mulki ya shigo sai ya kushe kafansa saboda a lokacin ba wai dan yana mai mulki kafa ba a lokacin yana kanta yana kan gaban kanta hadisin manzo Allah ne hadisin manzo Allah kuma ya ji mai mulki shi ba ne mulkin da ya ga haka sai ya ga to oke to bari sai bayan da dare sai aiko mishi da sinalla to da yazo sai yake cewa ka je ka gaya mishi wanda ya ki tankwashi kafansa da rana ba zai miƙa hannunsa da daddare ba eh to kaga kaga wannan shine malamai da Allah eh ba malami daga baya yara su je sun hango ka ansa malamai sun bada fatawa ka ja mu malamai fitina ba daga baya kuma an zo ana ana zagi malamai kai ka ja musu eh malamai Allah ba sa karba in dai har wannan zai zama saboda a toshe musu baki eh in magana wani dalili ko wasu abubuwa ana iya sa akwai inda ake iya karba za mu yi sha magana amma ba wai kowace zama kawai kai ka sai da ilimin ka ba in ya gama cewa ilimin ka ake son ka sayar saboda wai in an zo za a faɗa gaskiya ka ce ba za ka iya faɗa ba ko kan wani kamfen to wannan alama yana cewa wannan ikhlasin naka abu gyara ka gyara shi mazala yana cewa innamal a'malu bin niyyat wa innamal likulli imrin ma nawa wannan abu da kake yi babban ibada ce babban ibada ce da wato sakamakon ta tana wajen ubangiji amma tabbas wanda ya ci da addinin sa ya sayar da addinin sa ya sayar da ilimin sa to ubangiji ya daga cikin mutane guda uku da zai tura su a wutar jahannama kamar da ya tabbata a cikin hadisin Abu Huraira yana cewa sahihain awwalu man tasa'aru bihim nar jahannam aw kama qala alayhi salatu wassalam aya guri wannan da saura ana da ba za mu dan ja numfashi kamar da na faɗa a nan saboda matsala ce da ta shafe mu in mun ga matsalar malamai za mu zama matsalar shugabanni su ma a daidai wannan karni dai muna tsammanin dai babu abin da Allah ya jarabce mu da shi irin wannan matsala matsalar ya za mu mu'amala da malamai ya za mu mu'amala da shugabanni me ya sunna ta tada akan wannan matsalar gani mutane za ka sami suna tawhidi suna waye suna waye amma aka zo kan wannan matsalar to daga bayan hankali yakan gushe ma kowa ba kowa ma zai iya faɗan magana ya ce ai shi malam wanda kashi mai ma yadda da shi a hana a wannan magana nasa ba kuma bayan faɗa magana ne da iya fahimtarsa to insha Allah za mu faɗi tsohon malamai za mu faɗi yadda ake musu ma'amala da waɗannan malamai za mu faɗi su kansu shugabanni su ma yaya ake sannan in Allah ya da lokaci wata illa mu magana kan maganar mubaharat da ake ta magana cewa shi ya kamata a yi ko bai halitta a yi ba za ka rusa cikin maganganun na malamai insha Allah ta'ala muzahara shine wannan zanga-zanga da ake yi shi ba wannan ba wai musulunci a wurin mu ne karatu karatu ba in kana cewa ba kai da baka ya baka dama to kaga sai ka je ka fahimci kan ayyuka da baka ya baka dama ka wurin jinsi ya baka dama kai kai zina ya baka dama ka sha giya ba ya baka dama ba me yasa ba ka yi saboda addini to wannan ma shi ma addini ne sai ka kamar a gaya maka abin da kana yi Allah ya ba mu lada abin da baka kusa da Allah ya kai mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh